أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنستوا رحمكم الله
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wajawazna bi bani Isra'ila albahara muka ƙetarar da wato bani Isra'ila kogi bayan duka an gama abubuwan da aka ji na ainihin wato abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimako gare shi annabi Musa da suna daga waɗannan mu'ujizozi da ayoyi yace sai muka ƙetarar da wato ainihin banu isra'ila bahara kogi muka ƙetarar da su kogin nil ba su samu afkawa ba allah ya hayar da su ba to bayan sun ƙetare kogin nan fa tau ala ƙaumin sai suka shuɗe ma'ana suka je ma'ana suka je sun wajen wasu jama'u ya kifuna ala asnamin lahum suna masu kifuwa da yin ibada a bisa wato gumakansu sun tsaya haikan suna ta bautar gumaka mutanen da suka shige su mutanen annabi musa sai suka ga wasu kuma wato suna ta wato bautar gumaka su sun kai wani katako wani na wani na dutse wani kuma sun sassaƙa wato saniya ga sunan dai suna ta bauta a kansu suna suke nan kalu sai da suka zo sai suka ce ya musa ya allah na ilahan ka sanya mana mu ma ubangiji da za mu dinga bauta masa samu mana wani gunki kamar yadda muka ga wasu suna ta bauta gumaka mu ma ka samu mana da gunki kai gane allah da wuya yake duk abin da ake nan su ayo dai ba su gane ba so suke dai su ga ga allah irin ne waɗancan eh to isa allah ba wa ya ba allah allah ya ba wa wanda zai gane da shi allah ai sai ya gode kamalahum alihatun kamar yadda waɗancan muka gansu su ma suna da wato alloli da suke tabauta musu ƙala sai annabi musa ya ce innakum haƙiƙa ku ƙaumin jama'u ne ta jahaluna waɗanda kuke ainihin rashin sani ba ku san abin da kuke ba da abin da kuka faɗa inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fi وباطل ما كانوا يعملون ce hakika waɗannan mutanen da kuka gani suna bauta wato gumaka suna da allolin nan mutabbarun mahun fihi abinda suke ciki suke yi din nan mai halakarwa ne da su ba na ya halakar da su suna cikin fushin Allah wa baɗilun ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa kuma ɓatacce ne qala aghayra allahi abghikum إلها وهو فضلكم على العالمين قال سي الله موسى يجي لسو غير الله أبغيكم إلها yanzu wani ubangiji zan neman muku mai muku da shi Allah ba Allah ba wa huwa shi ko ubangiji Allah faddalakum shine ya fifita ku ala alamina a bisa talikai na zamaninku wa idan jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yaqtuluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يتشي واتو أينهم واتو وإذ نجيناكم وإذ أنجيناكم ku tuna yayin da muka tserar da ku mana Allah yake faɗa ku ku banu Isra'ila muka tserar da ku min ali fir'auna daga jama'un fir'auna yasumunakum su al'azabi suna ɗanɗana muku wato mummunan azaba matsananciya tulona abu na akun suna karkashe ‘ya'yayenku ya su hayo na nisa akun kuma suna raya wato ‘ya'yanku mata su kashe mazan su bar mata wafi zalikum cikin wancanan ku wato azaba ko kuma tserarwa bala'un akwai bala'i min rabbikun daga ubangijinku azimin wanne yake babba ba za ku hankaltu ba ku azantu a cikin wannan cewa zalikun dinnan a cikin wannan bala'in azabar kashe 'ya'yayenku da aka dinga yi ko kuma a cikin to akwai bala'i Allah ya tserar da ku ko kuma ana nufin tserarwa da Allah ya muku daga halakarwa daga dulmirwa da ruwa gashi ni'ima ne to amma a cikin sa akwai bala'i domin ba za ku gode wa Allah ba ku bi shi ku kadaita shi to tserarwa da aka yi muku ta zama bala'i yawwa shine Allah ya ce wannan ba zai sa ku zama to kun bala'i daga ubangijinku mai girma ba ya kamata a ce kun wa'azantu kun yi imani da Allah ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Allah ya ce wa wa adana da alifi ko babu duk za ka iya karantawa wa wa adana ko wa wa adana Musa Allah ya ce muka yi wato alkawarci ga annabi Musa salasi na lailatan kwana talatin tab ya cika su yana azumi idan sun cika kuma to shine Allah ya umarce shi zai kuma yi magana da shi Allah zai gana da shi amma abin da zai yi ya kwana talatin yana azumi kuma ya inganta ya fara azumi ɗaya ga watan zulƙida ne a cikin zulƙida ne kwana talatin yana azumi ya gama azumi ranar kwana talatin ta cika zai tafi wajen ganawa da Allah gindin jabal ɗora sina zai tafi kenan sai kuma ya ji to ai tun da zai gana da Allah saboda tsafta da tsarki sai asuwaki ya dan goggoge warin bakin nan na mai azumi da ake dan jin bashi bashin nan to shi kuma Allah bai ce ya haka ba shine da ya je wajen da warin bakin nan nasa to dan mai isa ya yi sai Allah ya ce to wannan kuma sai ya sake azumi wa tamamna ha bi ashirin sai muka cika masa da goma kaga zulkida ya kare kwana talatin an ƙara goma goma zai zama cikin zulhijja kenan sai Allah ya ce ko to ai babu ganawa ya je ya sake kwana goma Allah kuma ai yana so ya ji dan haluf din ne na wato ainihin na warin bakin mai azumin nan to shine fatamma miqatu rabbihi sai ya cika wato miƙatin nan ma'ana lokacin alkawarin ubangijinsa domin ya yi magana da shi arba'i da lailatan wato kwana arba'in ya cika yana yi ya kammala komai da komai wakala musa sai musa ya faɗa li ahihi haruna ga ɗan uwansa haruna yadda zai tafi gindin dutsen ɗora sina domin ganawa da allah saboda wato wannan ya cika kenan adadin da zai tafi sai ce da shi halifni fi ƙaumi zama halifa ta ka halifance ni ka maye a gare ni cikin jama'una wa aslih ka gyara lamuransu ka kuma yi ƙoƙarin tabbatar da kasancewarsu su bi Allah babu wato shirka wala tattabi sabilal mufsidina kada ka bi wato tafarkin masu barna a cikin su shine kar ka dace da masu yin sabo ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala ce wala ma ja Musa li miqatina yayin da shi Musa ya je zuwa wato miqatin mu shine lokacin da muka daukan masa ya cika ya je kuma da alkawari ya cika wa kallamahu rabbuhu sai kuma ubangijinsa Allah ya yi magana da Musa a wannan waje magana ce wacce Allah yi da shi shi ya san irinta ba wani wasu shi da Allah suka yi magana amma ba irin maganar da Allah ya da manzon Allah ba wannan shi ma Allah tabaraka ta'ala ai mai magana ne shi daga siffar Allah baya tsayawa da magana babu sukuti a siffar Allah shi an mutakallimun ne wujubu takallumi wa yastahilu kuma wa yastahilu sukut yin kawai shi Allah ba saboda haka Allah da ya so ya magana sai dai ya saki zancensa Musa ya ji shi kamar matsayin hatifi ta ko'ina ba wani jiha ya fuskanta gashi a gindin dutse yana jin magana yana magana da Allah ta wani rami ko ta wani kogo ba a Allah ne ya saki magana tasa yadda iso Musa kuma ya ji irin yadda ya ji wannan ba za a iya cewa ga harafin magana ba ko ga kalmar maganar ko kuma ga kaifiyar ta Allah shi ya sani amma an sakaura Musa dai ya ji abin nan ɗin Allah maganar Allah ta ko'ina ta kowane jiha ya dinga ji babu wani bangare kowane bangare hijabin jin aka kawar masa ya ji ta yanki yanki da jihohi gabaki ɗaya ta ƙasa ta sama ta ko'ina sai ya dinga jin zancen Allah yankwa don karka ɗauka wani wuri aka je aka zauna ko aka gana nan musa yake jin zancen Allah ta gun a'a hatifi dai na Allah shi ya ji mukallama rabbuhu kenan kala da ya gama ya ji daɗin zance da Allah kuma ya gana da Allah harkoki suka yi daidai shi da Allah sai ya fara neman kuma shi ma wasu bukatunsa kala sai ya ce rabbi ya ubangiji na Allah arini nuna mun kanka an zuru ilaika in ganka babban magana kala sai Allah ya ce da Musa lantara ni ba za ka iya gani na ba a yanzu lantara ni lan din nan da aka yi amfani da ita ba ta ta'abidi ba ce da lam Allah ya ce sai a ce to ko a lahira ma ba ka da ikon gani na a yanzu lan tarani ba ka da ikon gani na ma'ana ba za ka iya gani na ba yanzu ba ka da iko na yiwuwar gani na sai dai ta iya yiwuwa kenan Allah za zai iya wato ba a nawa Musa dama ya gani a nan gaba amma a nan duniya ba za ka gani ba shi ko ganin Allah halali ne za a iya ganinsa a lahira kamar yadda kowa ya sani a nan duniya dai hakikanin gani da aka yi wa Allah ba wanda ya same shi sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi sai dai bayan Allah man ya sana mafarki da Allah wannan an tabbatar da wannan mafarki da Allah wannan halali ne ana iya gani kowa ya san wannan malam ma ga shi ya yi littafi Muhammadu Larabi da Ami din nan ina nan ma da ransa ya yi mu'ujen mu marra Allah mu'ujen mu marra Allah wanda suka ga Allah dama annabi Muhammadu ne na farko shi ya gan shi ƙuru ne to kuma da wanda suka gan shi a bacci da annabawa da waliyan Allah duk ya ta kawowa littafin yana nan to saboda haka ganin Allah da ba za a yi ba shine na duniya walakin tun da to kowane annabi yana da kuma ijaba a addu'a da abin da suka nema a musu to tun da ya nema haka sai Allah tabaraka wa ta'ala zai fara hakurkurtar da shi sai ya ce walakin sai dai unzur iduba ilal jabal zuwa dutse dubu wannan dutsen ba dure sina bane kuma dutsen kusa da dure sina ne akwai dutse tsakanin jabal dure sina sannan gefe can kuma akwai wani katon dutse babba ana ce ma zubairu zubair sunan dutse ne wannan dutsen shine wannan ainihin wato ainihin ake aka ga Allah nan ne aka yi wannan gumurzan shi ne Allah ce dubi dutse dai kawai unzur ilal jabali yace fa in istaqarra makanahu idan bigiran dutsen nan ya tabbata ya zama to wato gashi nan ina nan dutsen bai wargaje ba to fa sofa tarani sannan za ka ganni take zai iya yiwuwa ka ganni kenan amma in dutsen ya tabbata falama ta jalla rabu ulul jabal yayin da ubangiji Allah ya tajalli wato ainihin a cikin lil jabal ga dutsen tajallin da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya yi shine bayyanar haske ne na halarar Allah gwargwadon wato ainihin kamar yadda hadisi na hakim ya nuna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hasken Allah ne ya bayyana a wannan waje a dutsen misalin rabin dan yatsan gaba dan yatsan hinsar yawwa dan kan dan yatsa na hinsar wannan kenan to wannan to rabin sa kamar rabin haka wannan hasken ne na Allah sai ya bayyana a wannan wajen to daga bayyana wannan wajen a wannan dutse dutsen baki daya sai ya wargaje ya narke ya dandake da alahu dakkan sai Allah tabaraka ta'ala sanya wannan dutsen ya zama wato na kakke dandakakke wanda i daidai da kasa ya normal ya lebur ya zama gari kaga to bai yiwu ba kenan gana tunda ce ni sakarra makana ufa saufa tarani to mastakarra ya rugurguje dutsen wa'arra musa sa'ikan sai annabi musa ya faɗi yana sumamme abin wato yi masa suma a gare shi saboda tsananin gigituwar abin da ya gani na tajallin hasken allah ɗin nan falamma a faƙa ko yayin da ainihin annabi musa ya watsake daga wannan suman ya kuma ji sautin Allah a wannan suman ya ji zancen Allah da sautin Allah duka a nan ya ji yayin da ya watsake kala sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ko wato ainihin tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka daga ainihin wato tambayar abin da ba a umarce ni da shi ba na tuba Allah daga tambayar wannan abu dama annabi Musa ya yi tambayoyi biyu da ba nasa ba da ba umarce shi din nan ba su ne da wannan da tambaya ta kan kuma al'umma annabi muhammadu din nan cewa a ba shi wannan al'umma ta zama nasa ko ce ya rabbi inni inni inni inni wajattu fi taurat ummatan ko na sami wata al'umma a cikin attaura su ne kaza an sun yi zanubi suka tuba a gafarta musu suna cin kuma wato ainihin ganima ta halatta gare su su ne in suka yi kyakkyawan aiki ɗaya ake mayar musu da shi goma in suka yi mummuna ɗaya a ban musu ɗaya kai wa'annan al'umma suna da kyan kai suna da matsayi ya allah ba ne ta zama al'umma ta ma sha tilka ummatu ahmadin din ya ce na ga al'umma kaza ya ta kawo farala al'umma annabi da Allah ya nuna masa cin attaura to shine sai a ƙarshe dai sai ya ce to ya ubangiji idan dai ba su zaman tonawa ba ka sanya ni ne in zama cikin su mana ni in koma in zama cikin su in zama tare da su ya Allah ni ma bar annabtar yaban manzancin ya zama ɗaya daga cikin mu saboda tsananin girman faralanmu da darajarmu saboda annabi Muhammad shi sa maulama shehu ibrahim yake cewa tamanna kalimul lahi law kana wahidan min ummati khairul khalqi zaka maqaluhu to wannan faralanmu kenan a ƙarshe dai Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan ba naka bane to shine har Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da shi ya Musa ya nisɗafaituka alal nasi bi risalati wa bi kalami ma a taituka hukun mina shakirin karki abin da na baka ma na yi maka kaza na yi ma kaza na yi ma kaza na baka manzanci to ka gode kawai ka tsaya ana to wannan lokacin shine annabi Musa ya gode wa Allah kuma ya daɗa tuba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Musa dama har ya kuma nemi wani abu sai ce to ya ubangiji idan har ban samu zama cikin su ba kuma ban samu sun zama nawa ba to a nuna min su in ga san ji daɗi sai Allah ya ce da Musa wannan ma ba naka ba ne sai ce to ya ubangiji ko sautin su ajiyar da ni na ji sautin su in ba zan samu ganin su ba mu fa kenan saboda darajar mu da girman mu gurin Allah amma al'umma annabi Muhammadu to shine annabi Musa Allah ya umarce shi to ya kiran su za su amsa masa zai ji so zai ji zai ji muryar mu shine sai annabi Musa cikin ladabi da girmamawa yake cewa ya ummata Muhammad ya al'ummar shugaba Muhammad sai Allah kuma ya umarce mu ko muka amsa masa tun daga na farkon mu har na ƙarshen mu da sauti ɗaya ka ce labbaika ya kalimallahi Musa sai ya ji daɗi ya ji daɗi ya ji daɗi ya murna ya ƙara samun farmoshin wajen Allah da saubin jin sautin mu al'umma annabi Muhammad to waɗannan tambayoyi guda biyu da su ne da wannan ta ganin Allah da wannan ta magana al'ummar nan ta annabi Muhammadu kamar yadda ya inganta a cikin hadisi su ne suka janyo yake cewa wato ainihin tubtu ilaika na tuba ya ubangiji zuwa gare ka ba zan kuma neman abin da ba wato haƙina ne in neme shi ba wa ana awwalul mu'minina ni kuma ni ne farkon masu imani da kai a cikin zamani na قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي na'am فخذ ما آتيتك وكن من shakiri sai الشاكرين Allah ta'ala ya faɗa ya ce ya Musa ya kai Musa in nisrafaito ka ni fa ubangiji Allah ni ne na zaɓe ka Allah nasu akan mutane na zamanin ka baki ɗayan mutanen zamanin ka ana ana keɓantarwa da zamanin sa duk wani wannan Allah ya faɗa a annabawa cewar an zaɓe shi ko ya fifita akan zama akan a- a- a- alami na ɗin nan to ana nufin alami zamanihi annabi Musa ana nufin wato alal nasi ina dafai tuka alal nasi akan mutane to ba dukkanin mutane ba a iya mutanen zamaninsa domin aka ce a dukkanin mutane ai ya inganta cewa an sani daga cikin jumlan mutane akwai sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi sayyidina Ibrahim al-Khalil wannan kuma an ce mutane duka hasu to kaga an an idlaƙin mutane to zai haɗar da su to so shi ko Musa bai ko- bai ko- kusa ya kai can ba saboda haka mutanen zamanin ka mun ainihin zaɓe ka bi risalati da wato ainihin manzanci na saƙonƙuna na da jam'i ko da ifradi ka ce bi risalati ko bi risalati wa bi kalami sannan ko mun zaɓe ka akan mutanen zamanin ka da kuma wato zance na kana zance da ni wato ina magana da kai kuwa saboda haka ya musa fa huzba a taituka ka rige abin da na baka mana na daga wannan ɗaukaka da farala na magana da ni da kuma manzanci na ka bar komai kun ka kasance mini shakiri na cikin masu godiya da ni'imomin da na yi gare ka وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار in الفاسقين Allah ya ce wa katabna Musa Allah mun rubuta lahu ga Musa fil alwahi a cikin alluna na attaura mun rubuta masa wato min kulli shay na da da- dukkanin komai da komai mun rubuta mun tabbatar masa da lamarin addini da duk abin da yake ana bukata mau'izatan wato wa'azantarwa wa tafsilan da rarrabewa kuma ainihin ga bayan Allah li kulli shay'in rarrabewa ga dukkanin komai da komai fahuz haka rike a taura ya kai musa bi kuwatin da ƙarfi wan maka kuma ka umarci mutanen ka ya huzu bi ahsaniha su yi riko da mafi kyanta wato abin da yake a ciki na hukunce hukunce su ɗauka su yi aiki da shi su rike shi yace sa'uri kum daral fasiqina da sannu zan nuna muku wato ainihin gidajen fasikai waɗanda ba su ba Allah ba su fir'auna a Misra za ku gani su zama izina gare ku gidajen su rurrushe su lalace babu kowa ciki to nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa wudha bi quwwatin ka riki a taura da kai da waɗanda aka aiko maka su ku rike ta da ƙarfi quwwatin din nan zaka ɗauka ƙarfin damba ne tunda kuwa aka ce to ba haka Allah yake dafi ba riko da himma da da biya ta da karanta ta da gane ta eh huzul kitaba bi quwwa ma Allah ya ce ya haya huzul kitaba bi quwwa kuwar nan karka fassara ta da karfin jiki ko kokawa ko dambe a kuwar himma shi kaga maga- nan akwai akwai kwadaitarwa kenan akan magana ilimi da kulawa da abubuwan da Allah ya saukar saboda haka mu ma mu rike qur'ani bi quwwatin mu ta biya shi mu ta karanta shi mu ta haddace shi muna ta bin sa yadda ya kamata kowa gwargwadon ikonsa to shine kuwwata din nan dan ilimi ba a yin sa ko sai da karfi ba zai yiwu ba sai da kokari da himma ilimi yake samuwa ko babban ilimi kuwa wanda yafi kowane ilimi shine abin da Allah ya saukar ga annabawansa wa musamman littafin mu mafificin littattafai duka shine alkur'ani a shi ma mai magana ma ya magana cewa shi gwargwadon wahalar mutum ne yake laliban ɗaukaka akan haka ko wanda kuma duk yake neman girma da ɗaukaka sai ya hana idansa bacci to babban abin nema shine ilimi yawwa to wanda yake son ya samu ilimi kenan sai ya rage bacci ya rage gyangyaɗi ya kama duba abubuwa yawwa mina bi qadaril kaddi tuktasabul ma'ali ko wa man talabal ula sahara layali dole tarumul idza summa tanamu laylan ba zai yiwu ba ya gusul bahara man talabal la'ali mai neman gwalagwalai dole ya kutsa cikin kogi ita mai neman kifi ma ya haka ko balle gwal to saboda haka bi kuwatin din nan lalle mutum ya tsaya sosai a rike abubuwan da ake karantawa da karfi kar mutum ya wasa ba a wasa da ilimi alkur'ani da abubuwan da suka shafe shi dama duk daga ciki suka fito fannonin ilimai mai neman alheri a kansa da kuma neman taimakon addini da kuma samun sawaba dole ya tsaya hana ido bacci a nemi ilimi a rage surutu da hayaniya shine anan abin da muka fahimta a bi kuwatin din nan kuma ya ce saboda haka Allah ya ba mu dacewa na'am فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا نعم وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين lin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da sani zan juyar da waɗannan da suka yi girman kai wato ainihin zan juyar da su daga barin ayoyina ma'ana daga barin yarda da ganewa da abubuwan da yake nuna cewa ni ne Allah da kuma kaɗaituwa ta da na halittuna to tunani akan haka zan juyar da su daga barin waɗan- daga barin haka wanda suka yi girman kai fil ardi a ƙasa bi gairin haƙi ba tare da gaskiya ba zan juyar da su daga barin wato gano ainihin sirrin lamarin wahadaniya ta ashe kaga in kaga shiryayye Allah ne ya shiryar da shi sai an so ka ake jan ka zuwa shirya sai an yarda da kai ne wato ainihin za a yi magana ta shirya tare da kai kai kuma ka gane in ya yiwu haka to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su ne wa in yarau kula ayatin masu girman kai a ban ƙasa da ƙimbin Allah in suka ga dukkanin aya la yuminu biha ba sa imani da ita wa in yarau sabila rushd in suka ga tafarkin shari'a shine wato na daidai tafarkin Allah la yattahizuhu sabilan ba sa rukon sa wato ainihin tafarki wanda suke ainihin za su shiga su bi shi domin su samu ainihin abin nema na shari'a amma wa in yaro sabilal gayi idan suka ga tafarki na bata kuwa wato ya tahizu sai kaga suna rikon wannan tafarkin sabilan tafarki wanda suke bi Allah ce zalika wancanan ka juyar da hankalin da aka yi musu ba sa gane hanyar daidai ba sa gane ayoyin Allah na wahadaniyarsa bi annahum kazzabu bi ayatina Allah ce mun yi musu haka ne domin cewa sun sarrafantar da ayoyinmu ne wa kanu sun kasancewa wafilina gafalallu ne an hama na an ha daga barin ayoyinmu والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina wayannan ko da suka sarrafantar da ayoyinmu walika ilahirati daga muwar lahira shine tashin alkiyama habidat a amaluhum ayyukansu baki daya wato ainihin taɓaci da abin da suka aikata a duniya na alheri babu shi tunda shi imani shine sharaɗin karɓa aikin sannan kuma in ba imani aka yi aikin alheri to sai dai Allah ya ba mutum a nan duniya abun amma babu shi a lahira kamar sada zumunci da kyauta da irin wato taimako da arna za su yi to a lahira zero ba su da komai sai dai a duniya Allah ya ta ba su wasu abubuwa na farallarsa da ainihin za su ji daɗi domin Allah baya ainihin zalunci da abin da mutum ya yi la yuriyu ajara wa nahsana amalan hal yujzauna shin yalla ana sakanta musu ne a ba a sakantawa wato ainihin wayannan mashirakan da komai illa ma kanu ya'maluna face sai da abin da suka kasance suna aikatawa shine wato shirka da ƙaryatawa da annabawa da kuma sabo واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi wato wato mutanen annabi Musa sun riƙi ijilan wato ainihin ɗan maraƙi bayan tafiyarsa zuwa ganawa da Allah na kwana goma nan ya dawo ya- ya- da ije ranar wata ya cika aka ce ya dawo ya azumi ya kwana goma ya kaɗaita a can ya kwana goma yana azumi to wannan kwana goma da yi baya tare da su sai suka yi riƙo min halihim daga kayan adansu na gwalagwalai suka har hada duka aka ba sa- musa samiri sai kuma ya kulle-kulle ya hada da gwalagwalai da ƙasa ya hada kawai ya kwashe turbayar sahun jibrilu sai ya cakuda ya hada kawai sai ya buga sai kawai ga dan mariki ya tashi shikenan sai ga shi ɗajilan jasadan dan mariki jika-jika wato mai nama da jini ba faɗan ba ɗan maraƙin da zaka ce ko ƙwarangwal ba ko kuma sassaƙawa irin a'a mai nama da jini jikinsa lahu huwarun akwai sauti tare da shi irin na saniya sai ya- ya shesheka ya irin kuka sosai kuma sirrin lamarin shi musa samiri wato kofatan dokin da jibrilu ya hau shi ya kwasa sai ya sa a bakinsa ya ɓoye shi ne da ya taho ya haɗa ƙasa ya zuba da wannan ƙasar kofatan dokin jibrilin irin dokinsa ya zo ya haɗa shi ne sai ya tayar da wannan kaga sai ya zama babban kafiri mugu da ya janyo haɗari ya janyo shirka wanda ya dagula lamari gaba ɗaya Mm, kaga shi musa samiri kenan yawwa to don haka yace alam yaro shin yanzu ba su yi duba ba annahu annahu cewa shi la yukallimuhu wala yahdihum sabila baya iya magana da su kuma baya iya shiryar da su ta farki kowane iri ne shi wannan dan maraƙin da suke bautawa amma suka riƙe shi shine ubangiji ittakhazuhu sun riƙe dan maraƙin da baya iya yi musu komai suka mai da shi Allah wa kanu sun kasance kuma zalimi na azalimai masu zaluntar kansu da sababin riƙonsu wani Allah da bauta masa ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين aka aka Musa Samiri yayi tare da abin da ya sa mutum zai ce to ya aka yi shi wannan Musa har ya gama kofatan Jibrilu to shi Musa Samiri a daji aka yadda shi Jibrilu ne ya raine shi shi kullum Jibrilu ne yake ciyar da shi ya ba shi abin sha har ya girma yana tare da Jibrilu amma kuma ya zama kafiri don ka san Allah tsarinsa tsarin Allah ya sha bamban da na waninsa ko babu ya kamata a wajen Allah ko ko a ni dan wane ne ubana ne wane sai na zama wane babu wannan gurin Allah da da cewar akwai da da akwai damuwa akwai da da akwai wannan to da shi da da Musa Samiri da bai zamanto kafiri ba har ya- har ya sunnanta ko ya kafa kafirci ya kawo dan maraki a- dan ake bauta masa shi sa mm, can dattijo malam mm, bakari yake magana Allah ya ji- Muhammadu Bakari Allah ya kara masa yarda a lamiyarsa yake faɗa a ciki yake cewa wa Musa allazi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa allazi rabbahu Fir'auna mursalu Fir'auna ya raini Musa Fir'auna makiyin Allah da yace shi Allah ne ma amma sai ya zama wannan musan da fir'auna ya raina ya zama babban na Allah amma ya zama mursali kaga in a al'adance ne ai musan da fir'auna ya raina shi ya kamata a ce ya zama babban wani fir'auna ya zama babban kafiri shi kuma musan da jibrilu ya raina sai a ce shine zai zama mursali ah me kai wa mursalai sako ya raine ka ai a san ma kai wa kila ka zama ma mursalin wa musa allazi rabbahu jibrilu kafiru wa musa allazi rabbahu fir'aunu mursalu saboda tsarin Allah Allah ka ba mu dacewa wallan ma su kida fi aidihim yayin da lamarin abun bauta ya faɗi daga hannunsu ma'ana nadama ta faru suka dinga tunanin wannan abin da suka yi ba su daidai ba warawo suka kuma sani suka gani annahum cewa su ƙabdallu haƙiƙa sun ɓacewa hanya ta daidai kuma bayan dawowa annabi musa kenan annabi musa ya zo abin da ya faru ya faru su kuma suka ga suka yi nadama suka tabbatar da cewa lallai abin da suka yi wannan bai yi daidai ba sannan kuma suka gane cewa lallai musa samir ya batar da su zan bautawa wani allah ga musa ya dawo yana fada ƙalu sai suka ce la'illam ya rahamuna rabbuna idan ubangijinmu allah bai rahama gare mu ba wa ya lana ya yi gafara gare mu lana kunan na min alhasiri na tabbas hakika za mu kasance muna daga cikin mutane taɓaɓɓu ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني فلا تشمت بي الأداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين yace fala ma raja Musa inda annabi Musa ya dawo daga munajati da Allah ila qaumihi zuwa jama'unsa bani Isra'ila sai ya dawo gadaban yana mai tsananin fushi gazaban yana mai fushi a sifan yana mai tsananin fushi amma fa ta ɓangaren su fushin da yake yi ba wai fushin ya dawo daga gurin ganawa daga Allah ba a fushi yake don abin da ya zo ya same su a ciki na ƙarfata na ƙaumaka min ba a duka ba ko to wannan abin da ya same su kala sai ya faɗa a gare su ya ce bisa ma khalaftumuni min ba'di tir da abin da kuka maye bayana na daga barna shine wato bautawar ku wannan Allah a ajiltum amra rabbikum kuna gaugawa gaggauta lamarin ubangijin ku ne har ku kuna barin lamarin ubangijin ku ne dan na tafi kuna gaugawan ban dawo ba shine kuka bari ina kan alkawarin ubangijin ku wannan tafiyar da yayi na ƙarin kwana goma har kuka gauta kuma kuka yi wani Allah kuka bar Allah a ajiltum kuna gaggauta barin amran rabbikun lamarin ubangijinku ne ina riƙe da alluna na attaura wa alƙal alwaha sai ya watsar da allunan nan yana mai fushi take jama'a ana tsaitsaye sai wa akhadha bi ra'si akhihi sai kamo kan dan uwansa gashin kansa da gemansa ya riko ya jawo shi ne annabi haruna ya jirruhu ilai yana jansa a zuwa jikinsa shi annabi musa ya fushi kala sai haruna ya ce da shi yabna umma ya kai dan uwana ma'ana ta bangaren uwana ya kai dan uwata ma'ana dan uwana shine ina nufin annabi musa innal qauma hakika mutanen nan da ka bani tare da su istab afoni sun raunana ni sun gajiyar da ni wa kadu ya katilona ni sun kusa ma su kashe ni saboda matsantawa da ne kasu bi samiri wajen bautar wani Allah na yi fada da su na yi rigima na damu na buga da su sosai to shi kuma annabi haruna dan uwa ne ga annabi musa dan da yawa mutane za su dinga jin ana kisan musa da haruna a zaci koma musa ne wan haruna to shi haruna shine yayan musa har da shekara uku da wata shida ya girme shi da shekaru haka amma kuma yana biyayya yana eh, saboda shi annabi haruna dole ya zama kani Eh, in manzanci ya zama ai annabi musa ne ya samu masa Mm. wannan baiwa ce ta Allah ba zan mance ba wani dan uwana wai ne min wata nasiha yace ni ta hakuri ko me kaga dan uwa yayi maka na alheri ko menene karka damu karka gigice dan uwa ne zai iya yi maka sai ce dan uwa ne fa dan tsananin yan uwantaka da soyayya Allah ya bashi annabta da manzanci yace a ba ɗaya dan uwan na sama babu shi asiri shine Musa da Haruna in kuma kaga dan waye maka sharri da batanci da iskanci kar kai mamaki kar ka damu kar ka ce ba an yi wani abu daban dan uwa zai iya maka komai na sharri ce dan uwa ne wato mm, karuna dan uwan musa ne kusancin sama da musa ya fi ma da haruna amma shi ne ya yi wa musa sharri wanda har musa ya faɗi ya suma ɗan uwa ne wallahi ba ina gode masa yana ji na ma yanzu na faɗa Yan nasihan nan na ji daɗi cewar in ɗan uwa ya maka sharri karka damu duk sharri ɗan uwa zai iya ma in ɗan uwa ya maka alhairi duk hairi ɗan uwa zai iya maka sai yake cewa kuma kaga sharrin da shi ɗan uwan musa ya masa shi ƙaruna ai magana yake Allah ya hana zina da mu'amala da mata amma saboda wannan magana da yake ta yi sai suka dinga damuwa suka ga ko da su yake shi kuma saƙon Allah yake isarwa ƙaruna sai ai tana nan a ƙur'ani ƙaruna sai ya ya haɗo da wata ƙanƙararriyar karuwa mara mutunci mara kunya a garin da kowa ya santa ya ba ta kuɗi ya ce sai musa yana wa'azi yana cewa zina ba kyau ki zo ki kunyata mana shi ki ce kawai abin da kai ma ɗaki na kake kwana annabi musa yana cikin wannan wa'azin an cika ga ranar masu ƙaru na haga yari a yi wa'azin musa don aje a cika ɗan uwa ne fa ciki ɗaya tunda iyayensu shaƙiƙai ne ai ka gani shi ko karuna ta bangaren uwa ne suka haɗa amma shi ko karuna da musa ta uwa da uba ne iyayensu suke ciki sai ko ana zazzauna duk kowa an ci kazari an haɗu annabi musa kuma yana cikin farin ciki yau mutanen gari sun saurare shi kasan bawan allah da neman mutane zuwa ga allah sai ce zina babu kyau haramun ce wanda duk ya ɗauke ɗabi'ar zina zai shiga azabar allah kuma baya tsoron can ana cikin haka sai ta ɗaga hannu ta aka tsit to me hukuncin mai cewa abu ba kyau kuma yana yi ko jiya fa a ɗaki na ka kwana me ba ka yi da ni musa haba musa wannan wani irin wa'azi ne musa na jin da a dai kissa ran ce musa ya faɗi a na san musa ya ji wani jume wannan musa ya faɗi ya sume don tsananin damuwa da nisan suman da annabi musa ya sai da mutanen nan gaba ɗaya aka baje aka bar wurin wasu su taka shi wasu tofa mar yau wasu aka bar annabi musa wajen nan har sai da sanyin asuba ya bugo shi ya tashi shi annabi musa ya sujada ga allah shi allah kaga abin da aka yi mu ka san su masu zafi ne ba irin annabi muhammadu ba nan da nan allah kuma ya ba shi abin da ya ba shi ne aka samu a cikin wannan ƙariya to wani dan uwana ne yake gaya min cewa ko me kaga dan uwa ya ma in kaga mutum ya rikice wai dan uwansa ya masa wannan abun alheri san dan uwa ba ne in kaga dan uwa wani ya rikice wai dan uwansa ya masa wani sharri shi ma bai san dan uwa ba ne kai dai ka gode allah ba kai za ka yi sharrin ba kai za a yi wa batancin da cin mutuncin a yanwantaka ya zama kai za a yi wa ba kai za ka yi wato shine nasara sai ya ce mun kuma idan na daɗa lura na zifi ka daɗa lura da wani abu guda biyu yanzu in aka ce ga bishiyoyi guda biyu a jere ga mangwaro ya nuna ga darbejiya ita ma ta nuna duk 'ya'yanta sun fito in- in jifa za a yi da duka wa- wace wace bishiya ce take shan jifa da duka mangwaro yanzu ma na baro ana zifan wata kaga wallahi wannan karatu ya mun wani yaya na ne na ta gode masa wato ita ce take da abin amfani abun amfani ita za a jefa ita za a doka a yan uwan ai ba kowa ake matsantawa ba ba kowa ake zagi ba ba kowa ake ciwa mutunci ba ba kowa ake wa sharri ba ko Mm.
yanzu ga ga darbejiyoyi nan ba wa da- wa ya damu da yaji in ka je wadan darbejiya me za ka yi da shi to amma yanzu kana kallon mangoro ka samu za ka ga yara kai ko babba ne ma in yana bukata zai doko shi ya jefo ya wanke ya ci ya koshi ya sha ya ji daɗi isa komai a nutsa ake yi da niyyar Allah ka daɗa ganar da mu wato wannan abin da ya faru da annabi Musa annabi Haruna kenan shine shine na tuna da wannan nake faɗi saboda akwai fa'idantarwa a ciki shi gashi yana cewa sun wahalar da ni sun kusa su kashe ni ma saboda tsananin tsayawa akan kasu bauta wa wannan Allah ka bar mun amana yace wa kadu ya kataluna ni fala tushbit bi al'ada ya Musa dan uwana karka dariyantar da makiya a gare ni su dinga wula karka wulakanta ni gaban su su ce su ce ai gashi nan ya tsaya yana gashi kai ma ya zo ya maka karka wulakantar da ni wala ta ja'alni kuma karka sanya ni ma alqaumin zalimi na tare da mutanen nan azzalumai masu bautar dan maraƙi ni tun da ka tafi ina kan bautar Allah Allah.
Eh, ban ban bi su ba kuma faɗan da nake su bari sun kusa kashe ni ma to kuma yanzu ka zo ka jage mu na ka kama kaina za ka buga annabi Musa sai ya kashe shi Subhanallah.
ya ta magiya sannan Allah ya kawo sanyin zuciya annabi Musa ya nutsu
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين annabi Musa sai ya kama addu'a ga Allah yace yace ya ubangiji Allah kai gafara gare ni wato ainihin da abin da na aikata din nan na kama kan dan uwan na na girgiza shi din nan abin tun daga uzuri ya bayyana gare shi ka jefa manya Eh, yana neman afuwar Allah shi kuma dan uwa ya masa afuwa wani a kai kai gafara wato ainihin ga ainihin dan uwana din nan shi kuma shi ma a gafarta masa dan bai yarda da barna ba wa da khilna ka shigar da mu da shi dan uwan nawa da kuma wanda suka bi ka ya ubangiji fi rahmatika cikin rahamarka wa anta arhamur rahimina ubangiji Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai ta'ala kenan Mm.
idan an gaya ma magana ka rike an mutum ya maka wa'azi na gaskiya ka ji ka rike wannan shine hankali duk da dai kawai yanzu abin da ya dawo mutane duniya sai ka ji abin alheri kamanci amma zancen alheri tun muna ƙanana kalma ɗaya da wani babba zai gaya mana ba maman cewa sa mun zauna mun ce malam babba ya ce hajiya ta ce mal sai a ɗauka kamar mu muka fi kowa zama da su a ko me suka faɗa ne Allah yake rike mana Allah.
tun mutanen kirki suna ta mana gargaɗi tuntuni ko baka ja komai ka karanta komai ba kalmomin bayan Allah an ka ka rike sai ka tsira Allah ka ba mu dacewa
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي yace المفترين innal ladina takhazul ijla Allah ya ce hakika waɗannan da suka riƙe ɗan maraƙi Ubangiji suka bauta masa to sai na lahum ghadabun da sannu fushi daga Ubangiji shine azaba min rabbihim daga Ubangijin su wa zillatun da kaskanci zai same su fil hayati duniya wato a rayuwar duniya a duk za su samu azabar da fushin da kaskancin saboda za a karkashe su ma a duniya a halakar da su kuma a kakkama su wato ainihin sana alkiyama kuma a sa su cikin wato azabarsa wa kazalika hakanan kamar yadda muka sakanta wa waɗannan bayan najizil muftarina muke sakanta wa masu yanken ƙarya ga Allah su haɗa shirka ga gare shi والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم cewa to ainihin wallazi na amilu sayi'at amma waɗannan da suka aikata munanan ayyuka sun matabu sannan suka tuba suka bar aikin suka koma na daidai min ba'diha bayan mummunan aikin wa amanu suka yi imani da Allah suka kadaita shi inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka Allah min ba'diha bayan tuban su lagafurun wallahi mai gafara ne gare su rahimun mai jin kai ne kuma da su walamma sakata an musa na ghadabu akhadha lalwaha wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lilladhina hum li rabbihim yarhabun walamma sakata an musa garabu yayin da fushi ya fada daga musa fushin nan ya dan zuciya ta dan yi sanyi Musa ya dawo daidai kuma a hadar alwaha sai ya tsuguna ya ɗaɗɗauki alluna na attaura ka ji dai ɗazu an gaya maka alƙal alwaha alƙal alwaha ya watsar da wato ainihin allunan nan wa haza ko birasi haruna to wannan da abin ya lafa ya fada gare shi ya ji uzuri ya komo daidai to annabi musa sai ya tsuguna kuma ya ɗaɗɗauki allon haka ake so ko da har ma za ka yi damuwar ka yi fushin to ya kamata ya zamanto yayin da bayyan abu ya bayyana ka samu ka nutsu kuma ka huce shi ko bawan Allah ko bayan Allah ba sa fushi akan kankin su don koyi da annabawan Allah wa musamman shugaban annabawa jagoran mu mai ceton mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi baya fushi dan kansa sai dai in an taba Allah to ya isa mumini ma abun kunya a ce zai yi rigima ko ya fushi dan kansa kabari a taba Allah mana kai koyi da manzon Allah to da ya huce daga fushin na an taba Allah ya ji uzurin sai ya daddauki alluna wa fi nusatiha a cikin wato abin da aka rubuta a cikin ta na nusahar wannan allunan hudan akwai shirya da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a ciki daga barin bata wa rahmatun da kuma rahama lillazina hum li rabbihim yarhabuna ga waɗannan da suka zama suna masu jin tsoro ga ubangijinsu واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين yace wa tara Musa bayan wannan kuma sai annabi Musa zai koma gana da Allah to wa tara sai annabi Musa ya zabi qaumahu wato jama'unsa daga cikin jama'unsa saba'ina rajulan mutum saba'in izini daga Allah wa'anne su din nan ba su bautawa wato dan maraki ba Allah ya ce to ya zabi mutum saba'in su je kuma zuwa wannan dabal duru sina din nan su je don yankan hanzari ga ubangiji su kaskantar da kai kuma to shine an da ya tashi ce Allah ya ce ɗaya mutum saba'in amma da tijai tsofaffi annabi musa da ya tashi ɗiban da tijai mutum saba'in masu imani da basu yi bautar ɗan mariƙa sai ba a samu saba'in ɗin ba sai mutum sittin aka samu dattijai wayannan azdattijai dattijan da sun je sun bauta a dan maraƙi amma waɗannan sittin ɗin suna tare da annabi haruna ba su bauta a dan maraƙi ba shine annabi musa ya rasa yadda zai yi ya cika saba'in ɗin nan to da wa'ayi daga allah sai ya zaɓa ka ce zaɓi matasa goma ya cika saba'in ɗin ga sittin dattijai tsofaffi ake so to kuma babu sauran goma shine annabi musa sai ya zaɓo matasa yara guda goma sai ya ce to su je su yi wanka su yi tsarki su komai su zo da su za a tafi suka je suka yi wanka suna murna suna zuwa suka zo wajen annabi musa ga sittin tsofaffi ga samari matasa yara sai kawai suna zuwa take sai allah ya mai da su tsofaffi tukub su ma suka haɗe goma an gama kun faiko ne ta aiki saboda kawai Allah da tijan yake so a je da su kuma ina ganin ina jin da kila sun zama tsofaffin kenan don ba mu ga ruwa yadda aka ce da suka dawo an da da su yara ba Mm, Allah kenan komai nasa ne yanzu ce shi ya ce ka je ka yi rawani ka zo mu tafi unguwa ana zuwa ka ce ai kai yaro ne a mai da shi tsoho ai gudu za ka to irin haka Allah Allah sai haka aka yi suka zo falamma ahabatu miƙaci nan suka zo zuwa miƙaci falamma ahazat umar rajfatu yayin da wato ainihin suka je sai kuma wato girgiza wato ta girgiza su ƙala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji Allah lau ita da ka so a halaktahum min qablu da ka halakar da su tun gabanin mu zo nan na ɗebo da tije wanda suka imani ya ubangiji kuma mun zo nan gare ka za muna neman afuwarka da abin da aka yi ba su suka yi ba Allah Allah ya fara girgizar da ƙasa za a nike su su saba'in ɗin ba ruwan Allah shi kuma nan Musa ya koma gida da awar za ta yi rigima ce Allah da ka san kana nufin ka halakar da su da sai ka yi halakar da su tun ba mu zo nan ɗin ba Allah kai mana afuwa wa iyaya da kuma ni a tukulkuna yanzu ya ubangiji Allah ka halakar da mu bi ma fa'ala sufaha minna da sababin abin da wawayen cikin mu suka aikata na zanibi da bautar waninka in hiya ba komai ba ce wannan abin da ya faru na wannan fitinar bautar dan maraƙin ya ubangiji Allah illa fitinatuka sai fitinar ka ce da bala'inka da ka zo da shi ta zillu biha man tasha'u da kake batar wanda ka so batarwa da ainihin ita wata hadiman ta sha'u kuma kake shiryatar wanda ka so shiryatarwa baka batar da shi ba Allah kai ne da wannan tsarin kai ka zo da haka an ta waliyuna ubangiji Allah kai ne majibincin kai ne duk lamuran mu suke gare ka Allah karka halakar da mu da muka to da waɗannan bayi naka ce wato ainihin ya ubangiji Allah faghfir lana kai gafara gare mu warhamna kai jin kai gare mu wa anta khairul wafirina kai ne fiyayyen masu yin gafara ce shi su wannan mutanen annabi Musa na'am a taure shi kenan a dunkule aka bashi eh kuma a rubuce a rubuce haka ta zo amma ba wai a lokaci ɗaya ba kamar dai da ake yin wahayi wani sura wani shi ma haka ne na'am amma shi ba irin wahayin annabi muhammadu ba ne da ake zuwa masa da abin ya furta na'am kasan in ka duba kuma a babun a buhari ma babun farko ma na buhari kan maganar wahayin ne ko to duk wahayin annabawan su ba irin haka ba ne su ana ba su abin shi ne kaji allah ma ake can su ko ibrahim wa musa takardu ne ko a allana ne ko a fatima ka ake zubo abin shi wahayin na allah da ya bashi na attaura ana ba shi kaɗan kaɗan ne ana zubo masa a jikin katakwayen alluna gashi a rubuce eh ai kaji Allah ya ce wa alkal alwaha kuma fa akhadha bil alwahi alluna ne haka yake rike da su kuma a ce takardu kana rike da rubutu a ciki da wayin to shi ma a tauran a haka ta dinga zuwa har ta kammalin zai zo da allunan ta ya zo kuma ya wa'azi ya ajiye a kuma kiransa ya kuma karba ya kuma zuwa sabanin namu annabin alhamdulillah